wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallansa ya sake haɗa mu wannan rana ta juma'a 22 ga watan jimada ula a jimada sani shekara ta 1445 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiyya don ci gaba da karatun littafi na ashimari wato sharhinsa fiƙihul maliki don ba manta ba muna cikin sunnoni na sallah to a cikin sunnonin sallah da ya irga sai zai maganan jalsatul istiraha wato zama da mutane suke na hutawa bayan an yi raka ɗaya za a tafi raka ta biyu sai a zauna to ya kawo maganganu akan cewa wannan zaman ba sunna ba ne daga cikin maganganun da muka tsaya a kai za mu tashi kan ƙala wa ƙala ƙadi abdulwahab mas'alatun ƙadi abdulwahab ya ce ga mas'ala nan za a rada alƙiyam min sujudi na hada ƙa'iman walam ya jalis idan mutum yana so ya tashi daga sujjada na raka'arsa ta farko zai tafi raka'a na biyu to ya wato ya zabura ya miƙe ba zai zauna ba wannan shine sabanin yadda yake a masabar Imam Shafi'i fi qawli yajlis jalsat al-istiraha wurin fadin Imam Shafi'i cewa zai zauna zaman hutawa dalili abinda aka rawaito daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga sujjada na hada qa'iman wala yajlis yakan tashi miƙe a tsaye ba zai zauna ba sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin abi humaidi Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sajada summa kabbara fa qama wa lam yatawarrak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara daga kabbaran sai ya sujjada da ya sujjadan kuma ya tashi sai ya miƙe bai zauna ba da yi hutu daga raka'a ta biyu tashi zuwa raka'a raka'a ta daya tashi zuwa raka'a ta biyu ba li'annahu nuhud ila alqiyam lam yakun min sunniyatihi an yufassila bainahuma bi fi'li ghayrihi domin tashi a raka'a daya a je ta biyu zabura ne a tashi zuwa tsayuwa saboda haka ba za a rabe shi da wani aiki daban ba saboda haka asalin nuhudu min aljulus min rakati min rakati ila rakati salisa asali inda ake tashi daga zama ba daga tsayuwa ba shine a raka'a ta biyu ta biyu zuwa ta uku an yi raka'a biyu an yi zaman tahiya to ga nan daga zama za a tashi ba daga sujjada ba ce to shine asali domin an ƙaura ne daga wani rukuni na zamantahiya za a shiga wani rukuni na tsayuwa ila rukunin yukhalifu zuwa ne rukuni wanda ya saba da wannan rukuni falam yusanna fi jilsatun yufassil bainahuma yace amma wannan na mutum yayi raka'a daya zai yi ta biyu ba sunnan ta wani zama wanda zai rabe tsakanin sujjadan da kuma tsayuwar ba kenan ba zaman da zaka yi ka huta kafin ka miƙe kantiƙali min ƙiyami ila sujud kamar yadda ka sani daga tsayuwarka da kai ruku'u ka dago daga ruku'u tafi sujada ai ba zama kai ba kafin kai sujada kai tsaye ka tafi sujada ne to yanzu ma daga sujada zaka tashi ne daga sujada da ranka nike ba sai ka zauna ba imamun nafarawi yace wala wala tarji min sujudika jalisan litaqum li raka'ati thaniya ce kada ka dawo daga sujjadarka ka zauna don ka miƙe daga zama ka tashi ka ce za ka miƙe zuwa raka ta biyu a'a ka miƙe min aljulus daga zama karka yi haka ke saɓanin yadda imamu shafi yake yi fi ruju'ihi jalisan jalsatan istiraha wurin zamansa yana hutawa jalsar wato yana zama zama na hutawa falau jalasa ghairu muqallidi shafi'i wanda ba masabar imamu shafi yake koyo ba yake taklidi ba idan ya zauna fa in kana amidan istaghfirullah idan da gangan mutun yayi sai nemi gafaran Allah kai ba da masabar shafi'iya ba ne amma ka yi raka'a ɗaya za ka miƙe ta biyu da liman ya tashi ya miƙe daga kai kuma kai zaman hutawa jirgin istiraha idan ka yi da gangan kai da ba ɗan shafi'iya ba sai ka yi istighfari wa in kana sahiyan faqila yazdu ba'da salam idan kuma rafkana kai ka zauna sai ka ankara miƙewa za a yi ka yi samu rafkanuwa to wannan kuma wasu malamai sun ce za ka yi sujudan ba'adi walakin al-mandub ar-ruju' min as-sujudi ila al-qiyam min ghairi julus sai dai abinda ake bukata mutum ya miƙe daga sujadarsa zuwa tsayuwa ba tare da ya zauna ba ba tare da ya zauna ba imam khalil mai muftasar ya ce iza jalasa jalsatal istira amidan falashe alayhi wa in kana sahiyan fa fiya tabiya an malik yazid lisabihi idan mutum yayi zama ya da istira da gangan yace ba komai amma inda rafkana ne to zai sujiran ba'adi sujiran rafkanwansa kamar inda yazo a tabiya a cikin bayanin Imam Malik walam yara'i fi dalika min ra'i man ra'a zalika sunna saboda haka bai kiyaye wanda suke gani haka sunna bane in dai mutum ya rafka ne yace zai badi idan fil khilaf indahu saboda inda ya kawar lan raunin sabanin jasatul istira da rashin sa yana kallon kauli ne mai rauni saboda haka wanda yi shi inda rafkana ne zai badi da baya kallon rauni yana kallon kauli ne mai zaman kansa zai sanya duk wanda ya yi shi ba zai sa yi sujada ba saboda ya bi wata fahimta ne saboda kallonsa kauli ne mai rauni shi yasa ya faɗi haka sannan ibn wahabin daga abi uwais ya ce la sujuda alaihi illa an yaji sa kadar ma ta shahad mutum ba zai sujada ba sai dai zaman da yayi in zaman yayi tsawo zaman da ya kai gurin da za a iya karanta tahiyya liman ya miƙe kai kuma ka zauna kana hutawa zaman ya ka tsawaita shi dan dai zaman ya kai gurgudun da za a iya karanta tahiyya to dole mutum zai sujada kamar yadda Imam Malik ya ishara a cikin adabiyya illa anna sujuda inna ma tajibu ala man jalasa mujma'an ala julus sujudan yakan wajaba ne akan wanda yi zamna sannan yana nufin wannan zaman wala ala shaqi allazi yuridu an yantabira ma yasna'un nas ba wanda ke kwanto ba yana jiran ya gaya mutane za su yi kai ganka baka san raka'a ta nawa ake ba ta biyu za a tafi ta uku za a tafi baka sani ba sai kana ganin zama za a yi ka zauna sai ga mutane sun mike to ga wannan ya zauna ne ya gaya mutane za su yi ko ya ga liman ya mike to shikenan wannan ba zai sujira ba kamar yadda sashin malamai suka tafi akai ibn ummam yace akwai hadisin aba huraira Allah ya kara masa yadda da yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi salati ala suduri qadamaihi sai na rasulullahi sallallahu ya kasance yana tashi a sallah a ainihin cikin kafafuwarsa wato karshen kafafuwa wato daga sujada yake miƙe inda kafafuwansa suke haka a lokacin sujada to kansu za a abun nan a miƙe ba tare da sai an zauna kafan ta kwanta kuma a ƙarƙarin miƙar da ita ba saboda haka yana miƙewa kenan daga sujada imamu tirmizi ya fitar da wannan imamu tirmizi kuma yace alaihi amalu inda ahlul ilmi ahlul ilmi haka suke aiki da shi ibnu abi shayba ya karbo daga ibnu mas'ud cewa ibnu mas'ud kana yanhudu fi salati ala sudri qalbi shi ma ibnu mas'ud irin wannan tashi yake yi irin sa an karbo daga sayyidina ali da kuma abdullahi ibn umar da sayyidina abdullahi ibn zubair da sayyidina umar su ma haka suke yi kamar yadda imamu sha'abi yace kana Umar wa Ali wa sabar sunan yan haduna fi salati ala sudur aqdamihi sai na Umar da sayyidina Ali da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tashi a kan diddigen wato cikin kan kafafuwan su a karshen kafa yanda kafan take kan sujada kan da za tashi ba za bayan an zauna ba za tashi an karbo kuma Nu'man ya fitar daga Ibn Abi Iyash yace ya riski sama da mutum ɗaya gairu wahid min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ɗaya ba daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana idza rafa ahaduhum ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya kanu aqrabu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kowannen su idan ya dago kansa daga sujjada a raka'a ta biyu tafiya a raka'a ta biyu to ba zai zauna ba zai miƙe kuma su waɗannan su suka fi kowa kwaikwayon su yana rasulullah sallallahu da kuma kusa da shi saboda haka wanda aikata sabanin abin da suka yi kenan abin da suka yi shine zai zama hujja sama da abin da wani yayi imam kashmir yace mazhabu abu hanifa wa malik wa jumhur wa mashhur an ahmad tarkuwa abinda abu hanifa ya tafi akai da imam malik da jumhur na malamai da kuma mashhuri a wurin imam ahmad bin hanbal shine mutum ya bar yin jalsatul istiraha ya bar wannan zama na hutawa kar ya yi ta an karbo daga malaman hadisi sosai daga wurin imam ahmad akan cewa barin wannan shi ne abin da ya fi hakanan ya zo a cikin fatahul bari cewa imamu ahmad ya dawo a zuwa ga jizar istiraha duk da ibn qayyim a cikin zadul mai'at ya faɗa cewa ورجح الترك من جانبه وزن وزني أن عامد لم يرجي يا رجال da barin ta bangaren sai ce a zatonsa shi imamu ahmad bai dawo akan cewa a bar jisatul istiraha ba haka shine matafiyarsa haka nan imamu halwani yace kilafa inda yake a tsakanin malamai akan afdaliya ne la fil jawaz ba kan halacci bane menene yafi shi ne abinda suka yi sabani mutum sai ya zauna ya miƙe ne ko kuma zai tashi daga sujadarsa bayan ya zauna ba wanne ne abin da ya fi sai jumhur suka tafi akan cewa daga sujada shi ne abin da ya fi ba akan cewa halattin zaman shi ne suka yi sabani a kai ba saboda haka a shi alwani ya kawo cikin sharh fara'id as-sunniya a cewa man ata bi yazal istiraha yalzimu sujudu sahwi duk wanda yayi wannan zaman hutawan ya lazimce shi yayi sujudan rabkanwa la'allahu arada ma akhraja an qadri an qadri masnun domin watakila shi abin da yasa ya faɗi haka saboda mutum ya fita akan tsarin sunnonin sallah bayan da tsarin sallah take ba ya shigar da wani abu wanda baya kan tsari yace amma jilatuna la tarkiha dalilan mu da yasa muka ce a barta faman akhrajahu fama akhrajahu fi fatil qadir abunda aka kawo a cikin fatil qadir sannan ibnu qayyim ya kawo shi ma a cewa law kana hadihu sallallahu alaihi wasallam fi'luha da'iman la zakaraha kullu man wasfa salatu sallallahu alaihi wasallam da ya zama aikin sai na rasulullah yana aikata zaman huta wannan koyaushe da wanda suka kawo sifofin hadisan da suka yi magana akan sifofin sallar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sun bayyana wannan zaman hutawa amma ya aikata sau daya daban ne da ya kasance yana aikatawa wannan ba nuna cewa yana daga cikin sunnoni na sallah da yana ciki da wayannan sahabbai da suke kusa da shi da sun sani sannan kuma sun yi koyi da shi sannan an sanya daga cikin sunnonin sallah bayan wannan hafiz ibn hajar da waninsa daga cikin malaman hadisi sun ce hadisu musi'u sala khalan khalun anha hadisin wanda yazo yayi sallah wanda ya munana sallah manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin baka yi sallah ba ya sake sallah manzo Allah ya ce koma kai sallah ba kai sallah ba manzo Allah sai siffanta masa yanda zai sallah wannan hadisin da manzo Allah ya gaya masa yanda zai sallah bai gaya masa cewa idan ka taso daga sujjada ka zauna sannan ka miƙe daga zama ba saboda baya cikin sunnoni shi yasa bai gaya masa ba saboda haka ba su kawo wannan ba duk wanda suka yi sharhin wannan hadisi sai yace sai dai imamu ɗahari ya kawo jalsatul istiraha yace amma ana ganin ta uzurin larura yake takan jawo wa amalna ala halatil uzuri wal muradu bi al haja halin uzuri idan shi ya dauki mutum bukata ta dole to wannan shikenan sai ya dauki wannan ba zai iya miƙewa daga sujada ba sai ya zauna ya huta sannan ya numfasa ya samu ya miƙe to shikenan wannan uzuri ne ya jawo ba za a yi magana kansa ba آه ومن جهة النظر يرى وقاري أن كل حركة في الصلاة آه يشغلها ذكر ita daga cikin abin da mai karatu zai fahimta cewa duk wani duk wani motsi a sallah yana da zikiri da ake wato yana da kabbara da ake masa duk motsi da ka sani a sallah akwai abin da ake masa walakin sahibi hazal jisa mata yukabbir to wanda zai wannan zaman yace zai kabbara ya dago daga sujjada ya zauna a lokacin ne zai kabbaran dagowa daga sujjada na zama ko kuma idan ya huta ya miƙe ya tsaya ne zai kabara tunda duk motsi da ka sani an bar wani rukuni an koma wani rukuni sai an yi kabara to shi wannan shi zai kabara idan ya yi kabara tashin daga sujada ya zai zauna ya kabara sannan da ya huta zai miƙe ya ƙara kabara ya ƙara kabara ɗaya ne a wurin kuma an yi aiki biyu wa al-yukabbiru hina yaqumu hina julusi am hina yaqum ma'ana takbir wahid fi zalika al-mawdi tare da kabbara ɗaya ne a wannan wuri din saboda haka Imam Dahabi ikawo cewa yana ganin dai duk lokacin da mutum ya fita daga wani yanayi zuwa wani yanayi to dole sai ya kawo wani zikiri wato yayi wani kabbara wannan kuma anan kaga ba kabbaran da zai yi saboda haka duk da wanda suke ganin ai suna ganin ba zai kabbara ba sai ya zo miƙewa amma falau kana baina qiyami wa julusihi wa sujudihi julusun la taja ila takbir amma da tsakanin sujjadarsa da tsayuwarsa akwai zama ta musamman da wannan zaman ita ma za ta buƙaci a mata kabbara za ta buƙaci a mata kabbara idza rafa'a ra'sahu min as-sujud idan ya dago kansa daga sujjada wa takbirun akar idza nahada lil qiyam da wata kuma kabbara daban idan yayi zabura zuwa miƙewa falamma lam yu'mar bi zalik sabata alla qu'uda li yattafiqa hukuma sayr as-salah yayin da ba a shar'anta kabbara ƙarin kabbara waɗannan ayyuka ba kenan zai nuna ma cewa babu zama babu zama da duk aiki na sallah sai an masa kabbara wannan kuma baya da kabbara saboda haka babu wannan zama wannan shine bayani akan karasa bayani akan jalsatul istiraha da muka fara maganar sa a sashin da ya gabata saboda haka duk siffan sallah ko kuma duk abin da ka sani na ibada kamar da muka karanta a baya wala yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukuman lahi fihi kar ka zama dan bin yayi kar ka ga yan zamani suna yan yayi kai ma shikenan liman ya dago ya miƙe kai kana zaune kuma an ce an sanya liman kai koyi da shi ba kai koyi da shi ba sannan sai abu na gaba daga mutane suke shi ma yana daga cikin abubuwan da ba a so liman ya dago daga sujada kai malam mai doguwar addu'a kana ta addu'a kana cikin sujada wannan shi ma mutum ya bata tsarin sallah an sanya liman saboda kai koyi da shi in ka yi dogon addu'a ka je kai sallah kai kadai mana in dai liman ya dago daga sujada kai ma za ka dago ba za ka ce wannan sujadan ƙarshe ne ana so a tsawaita addu'a bari ka tsawaita ba wannan rashin sani ne yake sa mutane suke irin waɗannan abubuwa saboda haka duk abin da liman yayi an sanya shi kai koyi da shi saboda haka za ka yi itimami za ka yi koyi da limaminka a sunna ta ƙarshe ce wal insatul muktadi walau sakata imamu da kuma shirin mamu ko da liman ya yi mamu ya yi kawai ci kare yi magana ko da liman ya yi shiru a dalili saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku yi shiru ku saurara tabbas idan kuka saurari qur'ani ku yi shiru za ku samu rahama za ku samu ramin Allah tabaraka wataala saboda haka lokacin da limai ke karatu karka ce kai ma ka iya karatu bari kana karatu a idan liman yana karatu shiru za ka yi bayan wannan dalilin wannan hadisin abin musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qumtum ila salati falyummakum falyummakum ahadukum wa idza qara fa ansitu manzo Allah yace idan kuka tashi yin sallah ɗayan ku ya zama limamin ku idan wannan limamin yana karatu to ko kuma ku yi shiru ko kuma ku yi shiru da kuma hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi jahara fiha bil qira'a fa qala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan an yi da sallah da ake bayyana karatu a cikin ta manzo Allah sai ya juya take tambayan sahabbai shin a cikin ku akwai wanda ya karatu da nake karatu fa qala rajulun na'am ya rasulullah sai wani daga cikin sahabbai yace eh kwarai ya manzo Allah na yi karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni aqulu mali unazilul qur'an ni ina faɗa me yasa ake jari jari ne akan qur'ani ina karanta qur'ani wani ma yana karanta qur'ani a a fantaha an-nasu an qira'a ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a daga nan sai mutane suka hanu akan karanta alqur'ani lokacin da manzo Allah yake bayyana karatu min as-salawati an salloli hina sami'u zalika min rasulullah sallallahu yayin da suka ji wannan daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dadin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ma kai shiru ka saurari wannan karatu din yana daga cikin abin da malamai suke cewa duk wanda ya zama limami kada ya tsawaita wa mutane ka zo kana jan karatu ka ce ai manzo Allah ya kanta suratu kaza suratu kaza kai dadin muryar kai haka yake da dadin muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah in yana karatu yadda sahabbai ba sa so a tsaya daga karatun saboda daɗin jin ƙur'ani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da an yi shekara dubu aljanna an ƙure daga cikin waliman da za zo za a saurari karatu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ji karatu manzo Allah ya fi zaman aljannan daɗi to lokacin da sai na rasul yake karatu sahabbai suna jin daɗin karatu ba sa so a yi ruku kai kuma haka ne in kana karatu haka ba haka bane wataƙila ma ba don kai liman bane katun naka sai a hankali ba a jin daɗin ba daɗin ji mutane sai su ƙosa shi yasa ya gaya wa mu'azu a turidu an takuna fattana ya mu'az kana so ka zama fitinin ya mu'az idan za ka yi sallah da mutane ka sassauta musu idan za ka yi sallah kai kaɗai ka tsawaita yadda kake so in yanzu ka karanta bakara kai kaɗai ne saboda a cikinsu akwai mai bukata akwai tsoho akwai wanda yake da larura da sauransu saboda haka ya zo a cikin mudawwana wala yanbaghi lirajul an yabtadi as-salati birruku salata birruku birruku'i qabla al-qiyam wa dhalika yajzi خلف الإمام لأن قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه ركعة فحمل فحمل عنه الإمام ما مدى إذا نوى تكبيرة الافتتاح يتي آه bai kamata mutum ya fara sallah da ruku'u ba a ce kana zuwa kawai sai kai ruku'u za ka yi sallah yace imam mali yace ba zai yi ba yace amma fa wannan yanayi zai isarwa wanda ya zo zai koyi da liman ya samu liman yana cikin ruku'u shi kam zai fara sallarsa da ruku'u idan yayi wato domin liman ya ɗauke masa wancan tsayuwa na karatun fatiya da tsayuwa karatun sura da karatun sura liman ya ɗauke masa muddin ya yi kabbaran harama ya zo yi ruku'u kenan ya fara da ruku'u ya ce to wannan shi kaɗai ne farawa da ruku'u a sallarsa ya isar masa amma in ba shi ba farawa da ruku'u ba zai isarwa mutum ba wannan shine ƙarshen sunoni na sallah za mu tsaya a kan nan ci gaba da amsa wancan tambaya na sati biyu da suka gabata ta yi magana a kan cewa abin da ya shafi istighfari da salatin nabi lallahu da baba ya tambaya a kai satin da ya wuce mun yi magana ta ƙarfacce a kan istighfari satin nan kuma kan salatin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tabaraka wataala ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah yana salati ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan su ma mala'iku suna salati sai Allah ya kira ga mu'minai ya ku wanda ku imani ku yi salati ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan salati baya da wata falala sai wannan umurni na manzo Allah sallallahu umurni na Allah tabaaraka wa ta'ala to ya isa sannan bayan wannan akwai hadisai da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa duk wanda ya salati daya Allah zai masa goma duk wanda ya goma Allah zai masa ɗari a wata ruwaya duk wanda ya ɗari Allah zai masa dubu wanda ya dubu za a markata jiya katafa wala babil janna manzo Allah ce ka faɗa na da ka faɗinsa za su yi gogayya wurin shiga aljanna yana da falaloli suna da yawa daga ciki ga guda goma sha takwas na farko salati ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufarrijul kurub wa yuzilul humum yakan fidda mutum daga cikin kunci yana yaye masa bakin ciki damuwa da bakin ciki duka salati ga manzo Allah yana fitar da mutum daga ciki dalili hadisin ubay ibn kab Allah ya kara masa yadda wanda yazo ya samu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan ringa salati zan raba rayuwata kashi hudu zan bada ɗaya bisa hudu rubu'in rayuwata duk salati ne gare ka rasulullah sai ce lalle manzo Allah ya ce lalle rubu'i yana da yawa amma idan ka ƙara to ya fi ma alkhairi sai ce to zan bada sulusani biyu wato zan bada sulusi ɗaya bisa uku manzo Allah ce sulusi yana da yawa amma in ka ƙara ya fi ma alkhairi yace to zan bada rabi yace rabi ma yana da yawa amma in ka ƙara ya fi alkhairi yace to zan bada sulusani biyu bisa uku rayuwa na duka salati ne gare ka yace nan ma yana da yawa amma in ka ƙara ya fi ma alkhairi ya fi sai ce to zan bada rayuwa ta gaba ɗaya salati ne gare ka rasulullah manzo Allah ce idan tukfa hammuk wa yaghfir laka zambuk manzo Allah ce yayin nan duk damuwanka da bakin cikin ka an isar maka sannan duk zunubinka an gafarta maka in dai kai haka duka rayuwarka baka da aiki sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu si'atul rizq yakan sa mutum ya samu yalwan arziki domin ya zo annahu sabab min asbabi daf'il faqri wal barakati fi rizqi salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dalilai da suke tunkuɗe talauci sannan suke jawo albarka na arziki na uku yanalul abdu muraduhu fid dunya wal akhirah wa yakfihi Allah kullu ma hammahu bawa zai samu muradin sa duk abin da yake nema a duniya da lahira dalilin salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah zai isar masa duk abin da ya taso masa na hudu yaftahu lahu abwabar rahma wal farj Allah zai bude masa kofofin rahma da kofofin budi na biyar هو سبب الاستجابة الدعاء دليل نسام إجابة الدعاء إذا ختم واستفتح الله به idan aka bude duk abun duk addu'ar da zaka yi ka fara kai salati sannan ka faɗi buƙatar sannan ka rufe da salati Allah ba zai karɓi wannan salatin ya bar abin da ke tsakanin sa ba saboda haka idan dai aka bude da salati aka rufe da salati to wannan buƙatar Allah wato zai biya zai amsa wannan addu'a na shida yujarul musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashri hasanatin wanda ya salati daya Allah zai bashi hasana guda goma zai gafarta masa zunubai guda goma zai ɗauka masa darajoji guda goma na bakwai saboda tasbih al-qadami abdul musalli ala sirati mustaqim yawm al-qiyamah dalilin ne sa tabbatar da bawa da yake salati ga sayyidina rasulullah sallallahu akan wato sirati wato hanya madaidaiciyar tashin kiyama na takwas zai zama sababiya na samun ceton sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama duk wanda yake masa lati zai samu ceto gare shi cetonsa na tara tusalli al malaika al abdi idza salla rasulullah sallallahu malaiku za su ringa salati ga bawa idan yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na goma tusalli al abdi idza salla rasulullah sallallahu Allah zai salati ga bawa idan yayi bawan yayi salati ga manzo Allah shi kansa bawan ba shi yake salatin ba ya ce ba zai iya bane ya ce Allah kai salati na sha daya tun izul muslim min sifatil bukhl zai tsamo musulmi daga siffan marowaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya manzo Allah yace marowaci mai rowa shine wanda aka ambace shi aka ambace ni a wurin sa bai min salati ba to kenan in kana salati kaji an ambaci sunan manzo Allah zaka ce sallallahu alaihi wasallam wannan salati ya tsamo ka daga cikin siffar marowaci kai ba marowaci bane na goma sha biyu at-taqarrubu ila Allah ta'ala in salati zai kusanta mutum ya samu ya kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala na sha hudu dalilin sadiq wa qat'in ala mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilin ya tabbatacce yanke da yake nuna cewa lalle wannan mutumin masoyi ne ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai soyayya tsantsa ga sayyidina rasulullah idan in ba masoyi ba ba wanda zai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na goma sha biyar tashriful muslim bi ardi ismihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi musulmin da yake salati ya samu wata ɗaukaka ta shirifi Allah ya ɗaukaka shi da kullum ya yi salati sai an kai sunansa an gaya manzo Allah wane dan wane ya maka salati to a ce ko wurin shugaban ƙasa kullum ake ambaton sunanka a wurinsa ai kakala bire kuma shugaban halitta duniya da lahira gaba ɗaya duk lokacin da kai salati sai a ambaci sunanka a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika sai ya ce wane dan wane ya rasulullah ya ma salati kana samun tashrifi kullum da ambaton sunanka a halarar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na goma sha shida sababin da yayi kalbin muslim salati yakan sa zuciyar mutum musulmi ta rayu lokacin da zukata suke mutuwa da zanubai shi kuma zuciyar sa ta rayu saboda salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na goma sha bakwai at-taqarrub min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum zai samu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yace aqrabukum ilayya manzilatan yawm al-qiyamati aktharukum alayya salatan wanda ya fi kusa da ran tashin kyama a cikinku wanda ya fi yawan mini salati to yawan salati ga manzala zai sa ka samu kusanci da manzala ran tashin kyama na goma sha takwas yabdillahu lishaksi mi'a hajatin minha sab'in min hawa'ijil akhirah wa talatin min hawa'ijid duniya Allah zai biya wa mutum bukatu ɗari yana salati ga manzala bukata saba'in na lahira ne bukata talatin duk na duniya ne yanzu aka ce ka irgo bukatunka guda talatin nan ma haɗa ka da aiki to bukatu talatin za a biya ma na duniya saba'in na lahira saboda haka suna da yawa mun takaita akan wannan akwai hikayoyi da yawa ake samun waraka da abubuwa mabambanta dalilin salati ga sayyidina rasulullah sallallahu ana ba da hikaya wani bawan Allah da ya samu wani ciwo wani cuta a kansa ana kiran ciwon mardu sarban to sai ya je likitoci duka suka ce lallai wannan ciwon ba za ka rayu ba za ka mutu duk inda ya je kai wannan ba na warkewa ba ne sai koma gida sai ya fara wani salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbul qulubi wa dawa'iha wa afiyatul abdani wa shifaiha Allah ka yi salati ka yi salami ga sayyidina Muhammad wanda shine yake maganin likitan zukata da kuma maganinta mai bawa jiki lafiya ya dawarkar da jiki ya ce yana cikin wannan salati kullum bayi da aiki sai wannan salati sai ya ji kamar yana bacci sai ya ji abin kamar khayal sai ya ji kamar sanyin tafin sai na rasulullah sallallahu alaihi an shafi kansa ana ce masa wato wannan ciwon ya tafi waraka ya sauka a cikinsa da ruhi na lafiya ita yana jin wannan yana tashi kawai sai ya ji wannan abun ya warke ya koma asibiti suka ce ya aka yi haka yace wallahi gashi gashi gashi abun da yayi ya samu wannan waraka sannan idan mutum yana salati da huduri halarto girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai na samun ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace duk wanda ya ganni a bacci to kafin ya mutu sai ya ganni a farke fa sayrani fil yaqaza wani bawan Allah ya je ya samu malamin sa sai ina so in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai salati ita yin salati bai gani ba yace bai gani yace ya kake salatin sai na zo salati zan ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya faɗi salati sai ce ai lokacin da yake salatin wannan memun na Muhammad din nan akwai shadda akai ka karfa wannan shaddan memun tsakiyar nan akwai shadda akai ka karfa shaddan nuna girman kadarin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ringa kuma jin kadarin girman manzo Allah cikin zuciyarka lokacin da yake da yaji ya fara bai jima bai dawo ce wallahi bukata ta biya ya samu ru'ya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isa hikaya ta karshe ta Imam Shafi Allah ya kara masa yadda bayan ya rasu sai a ganshi a cikin bacci aka ce Imam Shafi ya ka samu lahira ya ce kai lahira kan baki amma Allah ya gafarta masa ya sa shi a cikin aljanna da gadaje abubuwa na angonci da jin daɗi a cikin aljanna da me ka samu wannan sai ce wallahi da wani salati da na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani salati ne yace yana cikin risalata salatin da nake wa sallallahu ala muhammadin adada ma zakarahu zakirun wa adadu ma ghafala an zikri al-ghafilun Allah kai salati ga manzo Allah adadin duk lokacin da mai ambaton manzo Allah ya ambaci manzo Allah Allah kai salati ga manzo Allah duk lokacin da wanda ya rafkana ga barin ambaton manzo Allah adadin wanda ya rafkana ga barin manzo Allah ya rafkana ga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan salati na samu Allah ya karbi duk sauran ibadu ba shi Allah ya kalla ba wannan salati shi Allah ya kalla ya karba ya gafarta min zunubaina gaba ɗaya yasa ne aljanna to saboda haka salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokuta da ya zama aka fi so a yi su kaman a tahiyya ba mutum ya gama tahiyyan karshe zai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah a sallan jana'iza bayan kabbara ta biyu a ƙarshen sulusul lailil akhir lokacin karban addu'a ana salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci da dai lokuta ya ka kawo lokuta mabambanta saboda lokaci saboda haka mu dage shi ma da rike salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsaya musu a dukkan lamuransa Allahumma salli ala sayyidina fil awwalin wa salli ala sayyidina fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin